بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gudu Allah da ya ba mu iko da ganin wannan dare na lahadi sha uku ga watan jumada al'akira bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da sha biyar ga watan daya da ashirin da biyu miladiya a wannan cibiya ta mu ta damu harifin salafiya kaiwa da shan allah asasawar malamin ashe muhammad awal adam albanin zariya allah ya gafata mishi mishi rahama muna ajinmu na karatun koyon na koyon karatun alkur'ani da aka sanya wa suna malam ya haya yola wanda malamin da kai shi sanya wa ajin wannan suna don raya ambatan wancan malami da ya ba da gudunmawa gagaruma wurin karanta da alkur'ani da tajawidi allah ya gafata musu gaba daya wannan shi ne zamanmu na goma sha bakwai kuma taken ajin shi ne alkur'ani mu'jizar mu'jizozi Allah ya mana mafaka ya mana jagora yau za mu tashi suratu sharh alam nashrah amma kamar da al'adar karatun take za mu fara daga suratul fatiha sannan mu tafi inda za mu karanta insha Allah Allah ya tabbake mu da ba mu ikhlasu mana mafaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin to mu karanta suratu tin su ɗaya sai mu karanta suratu sharko wattin surar da aka yi ta ƙarshe sai mu karanta su ɗaya sai mu karatun mu na yau kuma bismillahirrahmanirrahim wattin wazzaitun wa kuri sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين to za a saurara a karanta su uku a yi bayanin tajawidi da kusakurai da ake yi sannan a amsa ko bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح yaranmu ya haɗe da addini don bahaushe na cewa Allah ya maka alam na shara ko Allah ya taimake ka to kar a ce na shara haɗu nash ko shi nukin ne ɗauri ko alam nash nash alam nash rah nash rah alam nash rah laka sada sada dadun tana ɗauri ko ɗubujen ko ka a ce sad ركع صدر صدر صدر ألم نشرح لك صدر صدر كأتي صد أدوري رم حرف النم قدا بير دبا أدوري ستم قلقلا كيرم كو حروف القلقلا صدر صدر را را تنا نفتها سي أكور راتا دين تنا نفتها ko dhamma to a kaurarata amma an tana da kasra sai asiranta ta ko sadara ka ce sadarak ra ra sadarak rak kaga kafin din nan da yake ba kalkala bace sai a daure ta ram ko sadarak wa wada'na wa wada'na al'ain a daure ta da kyau badun kuma a kula da ita wa wada'na wa wada'na anka anka nunin din ba komai akanta alamar za a yi mata gunna kenan kar a ce wa za ana an ka kawai a wuce a dan tsaya kaɗan wa wa na an ka wizrak kada a ce wa ana an ka wizrak ko nun din ba komai akan ta alamar za a yi mata gunna kenan a wannan ka'idar rubutu namu wa wa na an ka wiz wiz yadda aka sa faɗin zayu ba ta da wahala wizrak ra a kaurara ta ko mai fataha ce allabi azzal a kula tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran gaba manya guda biyu na sama za za allabi allabi ga alamar janan ko alamar madda kenan fataha mai tafiyar tsutsa za allabi an an shi ma nunin ɗin ba komai a kanta za a yi gunna ke na allazi an ko an ko ko ba ka ba ko ko ba abuwat an ko ba vaharak to wannan wurin yana da wahala kaɗan sai a karanta a hankali dabara ke nan dama mutum ya zai ce allazi an ko ba vaharak sai wuce a hankali amma in mutum ya garaje kila ya gargada da yawa allazi an kada zaharar sai ka faɗi dalon a matsayin ba'd kuma ga va'un kuma harufa ne da bamu da su a yarkanmu allazi an kuma amfanin gunna kenan za ta taimaka maka ka shirya faɗin harafin gaba amma an ka ce allazi an kada zahar sai kai kuskure amma an ka zo allazi an ko ba an ko ba bad an kada zaharat va'un din nan wannan yar uwar da'u wurin sa ɗaya da wannan zalun din va va zal wannan kuma ne va alladhina yuzahiruna min nisa'i za va wurin sa ɗaya ne amma va ita harshe yana yin doro ne ta ciki haka yayi doro ke sama va yar uwar ɗawon kenan ko wannan kuma yar uwar dalun za wannan kuma va zai taba tsinin harshen amma sai ya sama haƙuran sai harshe ya sama va va harak va harak ha'un muna ta bayani kar mutum ya ce zai wahala da kai shi ringa cewa va harak a'a va harak yadda kawai kake tabi'a tabi'iyan kar mutum ya ce za rak va harak yadda mutum yake ba sai ya wahala da kanshi ba tana fita ne in kana zaune lafiya ba tare da ka daddage ba zaharak wa rafa'na ra a kaurara ta wa rafa fa al'ain a daure ta ram da harafin da baya cikin waɗannan guda biyar din ba harafin kalkala bane ko to a daure shi shine karatun alqur'ani kuma kar a ce wa rafa'ana rafa'a kaga an yi fataha akan al'ain kenan amma me akan sa sukun ne wa rafa' ra warafa warafa na laka dik dik a ɗaure kafin da kyau bai cikin harfan da ba a ɗaure su da kyau dik azal dik rock rawun ɗin kuma a kaurara ta dik rock saboda tana da fataha fa inna inna inda take da nunin da mimu masu shadda a yi musu gunna kar a wuce da gudu fa inna فإن مع العسر يسرا إن مع العين كأتي مع كوي مع أ أ كدن با أ با مع العين كو مع العسر ع عسر مع العسر يسرا anan mutane da yawa ana yin kuskure gaskiya ina daukan abinda na sani ne na karantarwa mutane su ci fa'in na ma'al usiri yusra ga aludalan kuma sannan ga tanwini har abada la yi ta mi'ani abadan ba za su taɓa haɗuwa ba in aka ce alwaladu to sai dai waladu inna ausanna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama ausanna ila fir'auna rasula sai Allah ce fa asa fir'aunur rasula ar rasula ba za a ce ku fa asa fir'aunar rasulan ba ba zai taɓa yiwa ba ka'ida ce wannan ta larabci mu sani in ka ga alu da lam al'usri ko to ba za a taba ganin kuma usrin ba a ga faɗuwar wasani ko fatata ne ko dammata ne ko ba za su taba haɗuwa ba ma kawai a karatu musan wannan da haka ba za a taba cewa inna ma'al an ce al kuma a ce usri a har abada ba daidai ba ne kawai inna ma'al usri yusra jama'a da Allah mun gane wannan zaka ji mutane wasu na ce inna ma'al usri yusra sai a ce Allahu akbar ba daidai bane gaskiya in dai allu da lam suna nan to ba a samun faduwar wasani kuma ba zai taba yiwa ba waladun sai a ce alwaladu waladun saboda ba allu da lam ko ko waladan ko waladin za a iya samu amma da an sa al to har abada kuma tanwini ba zai zo ba ba za a ce alwaladun ko alwaladin ko alwaladan ba a'a sai dai waladun waladin waladan amma da an ce al sai dai a ce alwaladu da guda daya alwaladi alwaladu alwalada jama'a mun gano wannan ko a kiyaye nan sosai fa inna ma'al usri me yasa ba za a ce usrin ba saboda alu da lam sun al ko yawa ma'al usri kasara kwaya ɗaya ce ba dai su zama biyu ba fa inna ma'al usri yusra to kaga wannan ba alu da lam sai aka ce mene yusran fa ko fatata ne ko bammatan ko kasarta saboda ba alu da lam ba a ce fa inna mal usri sai a ce al yusra ba a sai aka ce yusra kawai an gane wannan ana ce mishi mabdul iwad za a ga faduwar wasali guda biyu fatatan to sai a tsaya akan shi kawai yusra ka a ce yusran fa inna ma'al usri yusran a'a duk inda suke guda biyun na haka sai a ce mene a tsaya a kansu da fataha guda ɗaya da ja fa inna ma'al usri sai a ce mene yusra kaman fataha kwaya ɗaya za a ɗauka ai guda biyu ne to sai a ɗauki kwaya ɗaya da wannan alifin da ke gaba ana gani ko fataha guda biyu ne a wurin tsayawa duka ƙur'ani za mu zo nan gaba irin su wadariyati darwa falhamilati wikira wannan zi'ati garka duk su ne a rubuce garkan amma in za ka tsaya a wurin sai ka ce wanna zi'ati zarqa haka ka'idar take an gane in dai tsayawa ne fa inna ma'al usri yusra in dai tsayawa za ka yi amma misali idan mutum zai haɗe ne wanda mu ba ma yin wannan abin saboda annabi sallam kana yaqifu ara ala usul ahli sallallahu alaihi wasallam aya aya yake karantawa ko da ma'anarsa tana haɗe fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra irin karatun waɗannan to dai karatu yayi daɗi amma kuma ba shi bane yafi zama daidai an gane ko Allah ya taimake mu fa inna ma'al usri yusra na biyu inna na farko fa inna na biyu kuma babu fa'ul ɗin ko ga masu hadda na san wasu na hadda cewa da sati-sati ƙila ko ko ba ba a yi to a dinga ƙoƙarin hakan ba wahala za ka iya hadda cewa kafin a yi wani wuri ka hadda ce da yawa da izinin Allah amma in mutum ya hadda fa sai an ji mai ƙa'ida kenan sai ka samu wani malami a unguwarku ko wani bawan Allah ya ji maka ƙa'ida hadda kenan in dai ba a ji ba to ba ta yi ba dan akwai kusakurai ba iyaka a ciki duk wanda ya hadda da kanshi fakud minar rijali la minar kutu ba ka taba iyawa ba ko kai ba ta yi ba gaskiya za ka yi amma akwai kusakurai da yawa kuma duk in ma da za ka yi karatun ko karatun alkur'an ne ko hadda ne idan ka yi shi a wurin waɗanda suka iya sai ka fi ƙwarewa kamar mota ce da 'yan najeriya suke wadda mutum ya sai mota kawai sai ya hau titi sai ce samu ya fi iyawa to zai kuta shirme da hauka inda aka tsaya a koya maka za a ce maka farko tukuna mota na tsaye za ka sa ta amini amini handbrake dai to birkin hannu saboda kata gangara ta je ta bugi wani ko ta yi baya ta bugi na bayan ko ba haka ba da za a gaya maka in ka tashi da safe za a ce ma'ana komai za ka koya ka koya a wurin waɗanda suka iya inna mala ilmu bin ta'allu in ba haka ba mutum zai ta bulandas ne ta shirme shi ma bai sani ba Allah ya tsare mu fa inna ma'al usri يسرا إن مع العسر يسرا فإذا ذلك فإذا فرقت با فرقت با كر أي وغين إنن فتحة كر أتي فإذا فرقت آآ مني فرقت أدوني غين أدوني غين فإذا فرق رغ رقت فن فن نون با كومي أكنت علامة زائي قلنا كينا كو فإذا فرقت ta fansab kar mutum ce fansab ya dan tsaya ya gunna a daidai wurin haka fa'iza farauta fansab wanne ya fi daɗi da kunna ko bai gaida gunna ba ma haɗi wa'ila rabbika ra rabbika ra a kawarara ta ko wa'ila rabbika far zab to wannan rahun nan ita ma za a kawarara ta saboda abin da ya biyo bayanta mai fataha ne fa'un ce take kafin ita ko to haka ma inda mai kasra ne ta zo bayan za a siranta ne haka idan mai ko dai ra'un mai fataha kenan ko mai ma za a kawarara su haka ne sannan haka ra'un mai dauri wanda mai fataha ya biyo bayanta irin wannan wurin ba mu yi shi ba sai anan far zabe me yasa za a kawarara saboda fa'un din da take bayan a ainihin ra'un din me wasale shi fataha ne mubasharatan da Allah zama mun gani in mai kasra ne sai ai kasra sai in mai kasra ne sai a siranta na'am in mai fataha ne kuma sai a kaurara ya bi dangi kenan ko Allah ya taimake mu farghab fansab kaga ba'un harafin kalkala ne kan mu ce fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab to an yi kokari amma dai ba haka bane kaida fa'iza farakta fansab saboda harafin kalkala ne ko a tsakiyar karatu ko a ƙarshe inda an gan shi da ɗauri ba a ɗaure shi ram sai a ɗan shafa mishi kamar wasalin da ke bayan shi kai tsaye ko kuma fata fa'iza farakta fansab saboda yana da tun harfa guda biyar ƙwaƙo bujet muna yawan faɗinsu ƙafin ɗa'un ƙwaɗo ba'un ko jimun dalun ba a ɗaure su ram a karatun alkur'ani ba a ɗaure su amma duka sauran a ɗaure su da kyau amma ban da waɗannan guda biyar ɗin to kaga ba'un yana ce ƙudubu shi ne na uku ko a jiran giyar abin to sai a ce fansab fansab ka a ce fansab fansab wa ila rabbika far gab gab ka a ce far gab far gab an gane Allah ya taimake mu a amsa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك Ah, ka a ce zaharak hawan ɗin mai akanta school zaharak ko zaharak ba zaharak ba ba fataha ba alladhi an zaharak ظهرك ورفعنا لك ذكرك ذال ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب نعم كرمت بسم a ba ziki ba dik a ɗaure kafin ko wa rafa na laka dik ra na'am a maimaita Mhm. Mm. فإذا أذان فإذا أذان ما يميت بسم an sake zalun allazi zal allazi nam allazi Mm. maimaita ba a jan maddar da kyau Mm. اقرأ. Mhm. to bari mu bari mu karanta a karanta bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب na ƙarshe bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب
الحمد لله بارك الله في وفيكم بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura surata sunanta suratu sharh sharh ko alam nashrah sura an saukar da ita a makka ne kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma madina da zama gaba daya a jeren gesuri ita ce ayat sura ta 94 an fara daga fatiha da bakara da ali imran ko sannan kuma ayyuka guda takwas ne kamar yadda muke gani Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwata kirjinka ba ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu yalwata maka kirjinka ba tambaya ce an riga an yi ne kamar mutum ya baka kuɗi sai ka dawo gobe sai ce shin ban baka kuɗi ba ana ce mata su'alu taqrir ko tambaye tabbatar maka da cewa an maka din shine Allah yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da shi yake magana alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwata maka kirjinka ba shin ba mu bude kirjinka ba in aka ce mutuna da buɗaɗɗiyar kirji za ka tunanin shi yana da faɗi kenan ko ka mai wani abu sai shanye sau da yana faɗin ƙirji kuma yana da saurin fahimta yana gane abubuwa amma mutumin da bai da faɗin ƙirji ɗan abu kaɗan ya taho da mashin ɗin shi ya kunna zai ja sai kaɗan riƙe in ya jiyo sai ta zaginka ka ci kaza kazanka misali sau da ƙirjin shi mai bayyik yana da bai da faɗi yana da kunci jama'a mun gane shi ne Allah yake gaya wa annan Muhammad sallallahu Alaihi wasu ke cewa shin ba mu yalwata maka girjinka ba ta hanya biyu hanya ɗaya shi ne ma'anawi da hissi Allah ya aiko mala'ika jibril lokacin annan Muhammad sallallahu Alaihi wasu yana yaro ƙarami yana wasa da yara ya zo ya kama shi a bainar jama'a a gaban yaran ya tsaga ƙirjin shi ya fasa ƙirjin shi yana da ranshi ba ba a sa mishi anesthesia ba komai wannan ilahi ne ko yawa ba a sa mishi irin maganin nan da idan za a yi maka tiyata ake sawa ba wanda zai kashe raɗaɗi wannan ilahi ne ba bukata min indillah ne mala'ikan ya tsaga kirjin shi ya fito da zuciyar shi ya fito da wata esfoka sai ce haza lagwatu shaitan wannan shine rabon shaitan a cikin dan adam ma'ana inda shaidan yake zama kenan ina ake ganin majina a jikin dan adam a ina a inda ake gani na ce a hanci yawwa to ashe nan ne mazauninta kenan duk da ba ta ganin take fitowa ba asali daga kirji ne haka ne jama'a mun gano nan ko to akwai inda shaidan yake da mazauni a cikin jikin dan adam shine mala'ikan ya tsaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ita ya jefar sannan sai ya dauki zuciyar shi kuma ya saka ta a wani a wata ƙwarya ta zinari da ya zo da ita ya wanke da ruwan zamzam sannan kuma ya mai da ita a gaban yara yara kasan yara kawai za su yi kasake suna kallo haka la'ila sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi suka ba da labari suka ce ku tela muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe muhammadu saboda duk wanda aka yi mai wannan sallallahu alaihi wasallam ai ya mutu ko ba haka ba ko yanzu a gwada a gani a cire zuciya gaba ne a dawo da ita da yara suka tafi manya sai suka zuto lafiya lafiya suka ci aiga abin da ya faru suka tafi sai suka ga annan mursalin shi kuma ya taho kawai lafiyar shi lau sumun luɓi sallallahu alaihi wa sallam a nan shaidan inda shaidan yake makalewa ta cewa i kaza ce ka yi kaza to an cire gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam shine sharhu sadar ɗin Allah ya buɗe ya cire wannan abu sannan kuma sai ya kara wa annabi sallam fahimta kirjin shi ya zama mai faɗi na fahimtar abubuwa saboda abin da zai karɓa na wahayi saboda shi yasa annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata kirjina duk caccaka a zage ka a tsine maka ai maka menene amma kuma kai koge zuwa ka yi to yana da alama mutum yana da inshirahu sadar kenan kirjin abu da yake zama mun gano wannan ko da gaskiya kuma da wani abu ya zo zaka fahimta da wuri to duka Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sharhi din an bude kirjin a zahiri sannan kuma an yalwata shi a ma'anance Allah ya sa kirjin shi ya zama zuciyar shi ta zama babba wanda a tafsirce ake cewa broad mind kenan ko in kana da zuciya babba za ka iya ɗauka abubuwa da yawa mutum ya zage kamar sai ka ce na gune a yi makirci a makirci ba damuwa Allah ka ba mu irin wannan zuciyar kwatankwacin irin waɗannan zukatan to shine Allah yake cewa bai mi maka haka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an riga an yi ne ko tun tun yana yaro aka yi yanzu kuma da ya shekara 40 ake mai wahayi shine Allah yake cewa alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwata kirjinka ba mun fasa mun cire wannan raban na shedan mun baka fahimta ƙarin fahimta da da ƙarfin jurewa halhalu da juriyarwa abubuwan da za ka samu nan gaba kaga an bayar kenan ko su'alar takare Allah ya ce wa wada'ana anka wizrak sannan kuma shin ba mu sariyar maka da zunubanka ba zunuban ma mun kawar da su gefe ko da ma kai ballantana ma bai yi ba shine Allah yake cewa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da in ma yayi zunubi a baya da wanda zai nan gaba Allah ne ya gafarta mishi balanta nabi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce abinda in ma wani zunubi ne wai shine irin kamar da makaho yazo zai musulunta manya suka zo musulunta Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dan gimtse fuska haka shine abasa wa tawalla ya gintse fuska haka ya dan kauda kai kai dan jara tukun na makaho bari in wayannan manyan garin suka musulunta duk sauran ma mutane ya su musulunta shine yace abasa wata walla an ja'ahul a'ma saboda makaho ya zo masa wa ma yadrika la'allahu yazaka wa sanar da kai cewa la'alla ya zama mutumin kirki ma ya karɓi musulunci aw yadhakkaru wannan ayoyi an gane ko to irin waɗannan ai ba wani laifi bane sai kuma da aka zo yaki yakin badar Allah ya ba musulmi nasara sun yi kace-kace da kafirai to waɗanda aka kama asra badar ɗin kenan sai ana ta shawara mai za a musu a kakkashe su ko a mai da su bayi ko a karɓi fidiya kowa ya fanci kanshi kenan ya ba da kuɗi a sake shi to sai manzan Allah sallallahu sai ya ɗauki cewa a karɓi fidiya ka ba da kuɗi a sake ka ka ba da kuɗi a sake ka ka ba da kuɗi a sake ka to shi kuma Allah ba wannan ita ce tafi a wurinsa ba shawarar da sayidina umar ya kawo su sayidina abokan da umar suka kawo shawarar da sayidina umar ya kawo cewa a kakkashe su ita ce daidai ma kan nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yufqina fil ard turidna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah da an kakkashe su ne da yafi jama'a an gane to shi ma wannan alaihi wasallam sai ga kaman wannan to shikenan sai kuma irin ba munafikai uzuri munafikai idan za a je yaki sai wannan su ce wallahi ya rasulullah mata ta ba ta da lafiya kaga tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai ya ce je ka kai mata ka asibiti ko wanda ya ce za a yi wa gona ta aiki ka san mutane in ba na wurin ba za a yi su ci kai ma je ka ni kuma kanin baba na bai da lafiya sai ya ce kai ma je ka kula da shi haka sai ta ba su uzuri saboda bai san me suke ba shine Allah yake ce afallahu anka Allah ya gafarta maka lima abinta lahu saboda mai kake ta ba su izini an gane ku saboda shi bai san gaibu ba bai san abin da ke ransu ba munafukan nan to wai waɗannan in ma laifukan ne su ne wai laifukan annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane waɗannan ko ka gaba wani abu bane shine Allah ya ce wa wada'ana anka wizra mun kayar mun sariyar mun ture duk wani abu da kake gani kai na zunubi mun ma ture shi da wanda ma za ka yi nan gaba an gane alladhi anqada dhaharak wannan laifin da yake nauyaya maka baya an kada baharat yake nauyaya ka ji bayanka akwai nauyi kamar yadda mu kanmu nan gama gari idan yanzu sai ka tuna ba kai sallar azahar ba a yanzu dinnan ana karatu na ya za ka ji sai ka ji daɗi ko a sai ka ji kamar mene kamar an ɗaura maka masallacin nan akai kaga zunubi haka yake ai da laifi ko to shine Allah ya ce wannan abubuwan da kake kai waɗannan abubuwan duk mun yafe maka in ma ka yi saboda su kuma annabawa saboda tsoron allansu koya suka saba wa allah abin zai ta damunsu ne koya kama annan musa da ya dan taba wani kawai ya faɗi abin sai ta damun su duk da ba laifi ba ne jama'a mun gano wannan ko shi ne allah yake cewa ya ci gaba da cewa wa rafa'ana laka dhikra yana lissafa mishi abubuwan da ya mishi ne fa na baiwa ko kuma ba mu daukaka ambatanka ba rafa'ana laka dhikra ba mu daukaka ba mu daukaka ambatanka ba in dai za a kira sallah sai an ce ashhadu an la ilaha illallah kuma a ce dole a ce mene ashhadu anna muhammadar rasulullah haka iqama haka tahiyya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu haka ne kiran sallah ikama tahiya da sauran abubuwa da majalis na hadisi za a ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam za a faɗe shi ko kuma shine mutumin da duk duniyar nan aka fi komawa game da sunansa duk duniya ko waɗannan abubuwan na turawa google wanda ake sacin a nemi sunan shi game da wani abu da ya ce annan muhammad ne sallallahu alaihi wasallam saboda musulmi za su ce ina hadithin kaza sai a ce kawala rasulun sun an ambaci sunan to shi kuma google yana kirgawa to amma saboda waɗanda suka yi shi makiyansa ne shi yasa ba su dinga bayyanawa amma haka magana take sallallahu alaihi wa sallam an gane ba ranar da za ta fito ta faɗi ba ambaci sunan annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam su iyaka da allah kaɗai san adadin su ko allah ya ɗaukake sunan shi wa dhamma ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsil mu'adhdhin ashhadu kenan in ji hassan dan tabi allah ya kara mishi yadda to Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra lallai tare da wahala tare da tsanani akwai sauki duk lokacin da mutum ya shiga tsanani kowane irin tsanani ne to sauki na nan bai in Allah ya da ya haƙuri kawai Allah ya ƙara maimaitawa ya ce inna ma'al usri yusra lallai fa tabbas di yadda wahala ta kai wahala di yadda tsanani ya kai tsanani to sai an samu sauki al-usru yusayirul usr sauƙi yana tafiya da rami ne tsanani yanzu kama halin da ake ciki a najeriyanci ana ganin ai an shiga uku shi kenan kuma wallahi sauƙi na nan zuwa da izinin allah allah ne ya ce inna ma al'usri yusra abin zai zo ya wuce ga ɗaya ma mun gani na boko haram inda da ne wannan karatun ba zai yi ko ana tsoro amma yanzu gashi ya tafin allah ya to su kansu wa'ina yan harba harban yan hayaniyan nan wanda ake cewa bandit da kidnapper su ma zai zo karshe in Allah ya yarda fa inna ma al-usri yusra sai Allah ya ce ka sani fa lalle tare da tsanani akwai mene sauki wasu malamai suka ce an maimaita duk sauki ɗaya idan ya zo duk wahala ɗaya idan zo sauki guda biyu za su zo wasu kuma suka ce a taukidi ne sauki in wahala ɗaya ta same ka to sauki guda biyu za su zo maka wahala ɗaya to Allah ya tashi baka sauki sai ya ninka maka yanzu wani ga sunan irin alhazan nan ka tambaye shi yana da miliyoyin naira amma an ka ji rayuwar shi sai kai kuka ruwan sama ya buga ya taso daga samun zuwa nan a ƙasa yana almajiri da sauran abubuwa da yawa su kaɗai suka san mai labarin su inna ma'al usri yusra duk in dai mutum yana cikin wata matsala kowace irin matsala ce aure siyasa rikici talauci inna ma'al usri yusra kamar da al'amari ga Allah kawai kakkai shirka ko Allah ya taimake mu sai Allah ya ce fa idza faragta fansar yayin da ka gama ibadunka gaba daya ko kuma yayin da ka gama shagulgulanka na yini ka gama al'amuranka to fansab ka kafu ka kai ta bautawa Allah ka je neman kuɗi ka yi al'amura to idan ka gama kuma ka zo ka bautawa Allah ka tashi dare kai sallah kai salati ka karatun alkur'ani wasu malamai sai ce fa'ida farakta fansab idan ka gama sallah idan ka gama sallar farilla to ka zauna ka yi addu'a shi ne ake saɓani wasu sai du'a'u matsala ko du'a'u ibada duk dai ba hadithi dai kwarar da ya ce anamsa yana yin du'a'u ibada ɗin du'a'u matsala kai allah ba ni ba ni kaza ko ba haka ba amma wasu shi ne in ka ji malamai wasu suna yi to wajahin su kenan gaskiya kar a bid'antar da su fahimta ce saɓani ne fa idza farakta idan ka idar da sallah fansab to ka kafa anan ka ci gaba da zikiri wa ila rabbika farga kai kwaɗayi ka kwaɗaici abin da ke wurin ubangijinka ka tsaya ka roƙe shi ke a yadda waɗancan malamai suke cewa masu malamai su ce aitin da nasu ya zo da cewa alaihi wasallam ta Allahumma anta salamu minka salamu to kai ma ka tsaya nan yafi haka ne akwai wuraren addu'a da yawa cikin sujuda karshen tahiya tsakiyar dare in ana ruwan sama yayin da kake halin tafiya ko ba haka ba Allah ya taimake mu na nasin yafi amma an kaji wasu yi to hujja suke nan gaskiya kamar sa'adi haka ya kawo a tafsirin shi Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka jama'a an gane wannan ko wasu malaman su ce fa idza farakta fansab idan ka gama cin abinci ka natsu kai kat fansab sai ka tafi sallah wa ila rabbika fargab kai kwadayin abin da ke wurin ubangijinka na lada da aljanna duk duk malamai suna fassarawa haka saboda ba a in mutum in dai za ka yi sallah kana tunanin abinci to yanzu ba ba za ka yi sallar ba za ka fara biri ka fara cin abincin kai kat sannan sai ka zo masallaci amma wannan ya danganta da kai da ni ne mutum ya ji tsoron Allah ko ba haka ba in ka san za ka yi tunanin abincin tabbas to ka fara cin abincin ka sannan kai sallah amma idan ka san cewa ba matsala ko saboda haka in ka ji wani ya ce shi sai ya ci abinci zai sallah to ka kyale shi ba ruwanka da shi shi da Allah shi ne yawa musamman kuma mutumin kirki kila wanda aka san mutumin kirki ne Allah ya taimake mu to Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu nan muku su da Allah gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum